أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب آه دكان أبوبوا وأن دسكي كللو a cikin saninsa shi Allah shi kadai ya san su shi ya san makullinsu wannan aya tana daidai da wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum cewa kowane abu taskarsa na wajen mu inji Allah ba za mu saukar da shi ba sai lokacin da muka rubuta saukarsa yayi sannan haka wa inda mafatul ghaibi wannan kuma duk komai da komai yana wurin Allah shi ya san komai da komai nasa shi ya san wanda zai bayyana shi ya san waɗanda zai bayyanawa shi ya san wanda ba zai bayyana ba subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illahu babu wanda ya san waɗannan taskoki illahu sai shi Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri shi ubangiji ya san ma fil barri wal bahri kamar yadda yace shi ne masanin dukkan abubuwan da suke ɓoye domin mabuɗansu na hannunsa to haka ya alam ma fil barri wal bahri duk abin da yake bayyananne na waje Allah ya san shi idan mutum mayabin duniya ne in an gaya masa haka sai ya tuna garurukan da ya taba zuwa a duniya ce duk waɗannan wurare Allah ya san su ya tuna duk inda yawa a duniya shine barro duk waɗannan wurare Allah ya san su sai abin yi masa girma a zuciya na sanin Allah kuma idan mutum ya ga teku teku musamman ya taba shiga jirgin ruwa ya je inda ba komai daga sama sai teku a ce masa duk abin da yake cikin teku teku Allah ya san su ko menene ne ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها kuma kowane irin ganye komi kankantarsa komi girmansa ba zai yanko ya faɗo ba sai da izinin Allah yake yankowa ya faɗo kuma Allah ya san jujjuyawa sau nawa zai yi kamun ya taɓa ƙasa kowane abu komi kankantar abu komi girmansa yana nan a sane a wurin Allah wa ma tasqudu min waraqatin la ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi komi kankantar wata ƙwaya wadda take cikin duffai duffai na ƙasa duk dai wato a nuna wa mutane ihadar ilimin Allah cewa ilimin Allah ya, ya haɗe komai da komai kamar yadda ƙudurarsa can ta haɗe komai da komai an ambaci maganan ƙudurarsa yanzu ana maganan iliminsa ne wa huwal alimul khabir wa ma tasudun warqatin la ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi duk komi da komai duk inda abu yake komi kankantarsa a cikin dufai ko waɗanne dufai ne Allah ya sani ya san abin inda yake wala ratbin wala yabisin abin nan ko ɗanye ne wala yabisin ko busasshe ne wato ko ganyen ne ko itacen ne ko abin da yake tudun ne ko abin da yake ruwan ne in raɗabu na ma'ana ne kuma ko wani abu ne mai kirki shine raɗabun ko ko abu ne wanda yake mara kirki shine yabisin busasshe ko ko musulmi ne shine danye domin akwai imani a zuciyarsa danye akwai zikirin Allah harshensa danye wala ya bisin ko ko kafiri ne wanda babu imani a zuciyarsa tana bushe sun makasat qulubu min ba'di zalika fa hiya kal hijarati zuciyarsa tana bushe kaman dutse harshensa babu la ilaha illallah wala ya koko koko malami mai ilimi koko wanda ba malami ba koko mai alheri koko mai sharri wala radbin wala yabisin dukkan komai ka ambata yana nan fi kitabin mubin yana nan rubuce a wurin lauhul mahfuzu a cikin littafin Allah nan sai a tambace malamai suka ce to Allah ubangiji ka riga ka san komai ma ya zu an rabbika misqali zarratin shi maganin amfanin rubutu maganin kafa shaida ne kuma kar a manta ko kuma a a samu a koya to duk waɗannan sun koru ga Allah shi ubangiji baya mantuwa balle yana rubuta dan kar ya manta ko ba waɗansu yake karantarwa balle za su za su ya rubuta musu don su karanta su samu su karanta kuma ko ba wai yara ta da waɗansu mutane ne ba balle za a ajiye musu don a ba su lada ko ku a ba su alhaki a nuna musu ran nan a ce ikira kitabaka kafi bi nafsikal yau to wannan fa to sai a nuna maka dai to abubuwa ko waɗanne iri ma Allah ya sa an rubuta an ajiye komi da komi komi girman abu komi ƙanƙantar abu to kada ka yi mamaki in ka yi abin alhaki an rubuta maka yana ajiye kada ka yi mamaki in ka aikata aiki mai kyau an rubuta yana ajiye ga waɗanda ba su damu da damu da an rubuta su ba an rubuta balle wanda yake an damu a rubuta don a biya lada ko ko an damu a rubuta don a saka a yi sakamakon sharri Allah ya kiyaye wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk yana rubuce a cikin littafin Allah lauhul mahfuz وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمي ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي شاء الله إنما إيكو مسني مي بما ماكي يتوفاكم بالليل wanda yake kashe ku da daddare idan mutum ya mutu kamar idan mutum ya yi bacci kamar ya mutu ne domin ya zama gawa abin da ya raba shi da gawa shi za a sake tashinsa a yau yau din nan gawa ku ba za a sake tashinta ba sai ranar tashin kiyama abin da ya raba su da gawa ita gawa za ta ruɓe kuma kiyashi zai rika shiga hancin gawa da kunne da ido amma mutum komai tsawon baccinsa kiyashi ba zai zo ya shiga masa ido ko hanci ko baki ba saboda mala'ikunsa ba su bar aiki ba suna nan suna kiwonsa mala'iku masu kiwon suna nan suna tare da shi su ne za su hana waɗannan abubuwa shiga kunnensa ko idonsa ko bakinsa amma mutum da ya mutu nan da nan sai kiyashi ne kwari sai su rika shiga cikin kunnensa da bakinsa da hancinsa da idonsa saboda an sallai mala'iku masu lura da shi ya koma cikin wani sabon alam wa'annan an sallame su aikinsu ya kare game da shi to amma mutum ya yi bacci mala'ikun nan nasu suna nan suna tare da shi masu kiwon dare suna nan suna kiwon sa da dare masu kiwon rana suna nan suna kiwon sa ana khilafa akan yawan mala'ikun akwai wanda suka ce suna da yawa akwai wanda suka ce a a wato goma sha goma sha hudu ne mala'ikun rahama guda bakwai mala'ikun azaba guda bakwai kuma kullum suna tare da shi a musamman ran da za a ɗauki rai kenan mala'iku da za su rako mala'ikan mutuwa kenan wanda ya tawaffekum bil laili shi Allah shine mai kashe ku da daddare wato da mutuwa waya da mutuwar bacci ba da mutuwa ta dindindin ba waya lau ma jarahatun bin nahiri kuma yana sane da abin da kuka aikata ranar da ta wuce yana sane da abin da za ku aikata gobe in ta zo shi yana ya san abin da za ku aikata gobe in ta zo wato in ya tashe kuɗin ya san abin da za ku aikata amma ku ba ku san abin da za ku aikata gobe ba وما تجي نفس ماذا تكسب غدا ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبأسكم فيه إن يغدا ما سي يتاشيكو إن رانا تا إن غري يا واي يتاشيكو يرايا كو أتكين أتكين wannan rana in tayi waɗannan abubuwa suna nuna mana tashin kiyama in dare ya yi mutane su yi bacci to sun yi ƙaramar mutuwa kenan idan gari ya waye a tashe su an yi ƙaramin tashin kiyama kenan in kuma a'a mamakin bai kama ka ba na wannan to ka je ka ɗauki masara ko dawa ka je ka tona kabari ka zuba masarar nan ko dawan nan ka zuba ruwa ka riƙa bi da zuba ruwa in babu ruwan damana sai ga Allah ya mai da gawan masarar nan ko gawar geron nan ko gawar dawan nan ta tsiro kana bi da ruwa kana bi da ruwa da gyara sai masara ta sake fitowa a jikin wannan kaba da ta fito ta zama kara din nan sai masara ta sake fitowa to wannan zai nuna maka kai da kanka ka binne matacce Allah ya tashe shi ka gan shi ya tashi ya yi rai to kar ka yi mamaki cewa in ka mutu Allah zai tashe ka kai ma da kanka ka jarraba ka gani ka shuka gawar masara Allah ya raya ta ta zama masara ka shuka gawar dawa Allah ya raya ta ta zama dawa ka shuka gawar gero Allah ya raya ta ta zama gero haka shinkawa duk abin da ake shuka wannan dai ya ishe ka in ba don Allah ya nuna mana irin waɗannan abubuwa ne ba da ikon sai ya bar mana wannan kamar ruwan sha wanda ake samu a rijiya na bare da na bana duk ɗaya ne amma sai ya sa mu samu sabuwar shuka don mu wa'azantu ko masu girki su kai abin girki can wajen wuta wuta ta yi musu wa'azi in sun miƙa hannu za su taɓo wani abu wuta ta hana to za su ashe akwai wutan lahiran nan gaskiya ne nan ma dai kullum ana mana wa'azi komai da komai gashi na a fili Allah yana mana bayani komai da komai gashi na a fili Allah yana mana bayani وعند وفاة الغيب لا يعلمها إلا هو وهو الذي توفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبعثكم فيه ya sake tashin ku in rana ta yi gari ya waye fihi a cikin wuri don me liyubdi ajalin musammi domin shekarunka ba su kare ba da shekarunka sun kare ne daga wannan baccin ka mutu kenan amma tun da yake shekarunka ba su kare ba za a tashe ka ne sai ka cika shekarun da suka saura maka ko watannin da suka saura maka ko kwanaki ko mintoci yubda ajalin musammi sun mai lahi marji ukum bayan nan in kwanan ya kare to sai a fi mutuwar ta gaskiya din a komar da ku wajen Allah sun mai nabbi ukum bima kuntum ta'maluna a can lahira za a tashe ku kamar yadda aka tashe ku da daddare tashi tashi an yi as-salatu gari ya waye tashi za ka yi sallah sai ka tashi to haka za a tashe ka ranar tashin kiyama kana ce kana ce mun ba asana min marqadina mun ba asana min marqadina wa ya tashe mu daga baccin mu wa ya tashe mu daga baccin a cikin haza ma wa adar rahman wa sadaqa al mursalun alƙawarin da Allah yayi ne lokaci yayi ka tashi to sai ka tashi sai ka ga an maka sakamako wannan ka gani da idon ka kenan وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبأسكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم يباكو لابار بما كنتم تعملون أبن دكك أيكتا أتكن دنيا ندري درانا دين وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو شيء الله شيني مكديتي غدا داي مي رينجاي القاهر مرينجاي فوق عباده بربشين باينسا ya kawo mutuwa ta rinjayi rayuwa ka ga rayuwa ta tafi mutuwa ta rinjayi rayuwa ya kawo akwai ya zo ya rinjayi babu shine mai kawo lafiya ta rinjayi cuta ya kawo cuta ta rinjayi lafiya ya kawo arziki ya rinjayi talauci ya kawo talauci ya rinjayi arziki komai a hannunsa yake shine guda ɗaya mai iko wawwar qahiru fawqa ibadihi cewa fawqa ibadihi burbushin bayinsa din nan kamar yadda muka karanto can baya dai wawwar qahiru Allah shine makadaici mabuwayi mai iko mai rinjaye fawqa ibadihi burbushin bayinsa wato ikonsa ne yake kan kowane iko saboda aka aka ce fawqa ibadihi amma fawqan nan ba wai fawqa na sama ba a'a wannan ba babu jiha game da Allah shi ubangiji ba ambata masa jiha waɗan yin sama yin ƙasa yin kudu yin arewa yin gabar yin yamma yin waɗansu abubuwa tsakani duka ya yi ne don bayinsa don ikonsa ko mutum in ya yi wa kajinsa akurki karka tambaya shi ko ta ina gadonsa yake cikin akurkin ko mutum ne in ya yi wa awakinsa ɗakin awaki karka tambaya ba ga katifarsa cikin ɗakin awakin ba ko mutum ne ya yi garken shanu inda suke kwana karka tambaya ba mu ga katifarsa cikin shanun ba shi Allah yana tare da komi yana tare da kowa mu akumu aina ma kuntum wa kuma indiya da ma'iyya cewa Allah yana tare da ku duk inda kuke ko kuwa innal lazina inda rabbin waɗanda suke wurin Allah to wannan abubuwa guda biyu har abada hankalin halitta ba zai iya gano yadda suke tsakanin Allah da bayinsa ba mala'iku suna wurin Allah annabawa da siddiqai da shuhada da salih suna wurin Allah innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir arrahman cewa Allah mala'iku suna wurin Allah annabawa da sahabbai da da siddiqai suna wurin Allah to wannan zamowa suna wurinsa din na hankali bai iya gano yadda abin yake kuma yana tare da halitta huma akumu aina ma kuntum duk inda kuke kuna tare da Allah hankali bai iya ganowa yaya abin yake don mu hankalinmu in an ce wani abu yana wurin wani abu to wannan abin yana gaban abin ne ko ko yana bayan abin ne kusa ko yana arewacin abin ne damacin abin ne ko yana hagunan abin ne ko ko yana dan sama da shi kadan ko yana ƙasa da shi kadan to duk waɗannan jihohi guda shida babu su game da Allah to an ce wani abu yana wajensa hankalinka ina zai kama kenan sai ka bar wa Allah kawai wannan kenan in kuma an ce abu yana tare da abu huwa ma'akumu suna tare to suna tare nan mai yiwa ne suna gauraye mu a sanin mu suna gauraye kuku suna manne da juna koko ɗayan ya kewaye ɗaya ɗaya yana ciki kaman ƙwan ƙwan kaza jan nan yana ciki wannan farin ya zo ya kewaye shi to haka ne abu yana tare da abu wurin mu yake yana wurinsa ko ya kewaye shi ko sun gauraye da juna to duk wannan ya koru ga Allah babu wani abin da zai gauraye da Allah ko ya haɗu da shi a ya ce kuma yana tare da mu hankali bai iya gano indiya da ma'iyya ta tsakanin Allah da bayinsa wawar qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaza amma yana tare da ku amma duk da haka yakan turo mala'iku masu kiwo ku masu kiwon ku da hum aqibatu min bayni yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah yakan sakowa kowane bawansa mala'iku masu kiwonsa shi ya san iyakan yawan mala'ikun da mutum ya mutu to akwai guda biyu dai masu rubuta alhaki da lada to shi mai rubuta ladan nan shine shugaba akan mai rubuta alhaki idan musulmi ya yi laifi sai mai rubuta lada ya ce wa mai rubuta alhaki dakata ka san sha'anin musulmi kar ka ɓata rubutu a banza jimawa kaɗan nan zai tuba to sai a dakata masa wajen awa biyar idan bai tuba sai a rubuta amma in ya tuba sai a ce kaga dama na ce karka rubuta karka sha wahalar rubutawa to saboda haka ne mutane su yawanta istighfari da tuba kar mutum ya bar bakin ba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ka aikata alhaki mala'ikan rubutun lada sai ya ce wa mai rubutun alhaki ka dakata ka rubuta watakila zai tuba akan dakata wajen awa biyar ko fiye sannan in baka yi istighfari ba sai ce to rubuta rubuta daya amma shi mai rubuta lada goma zai rubuta man ja bil hasanati fa ashru amsalha wato mafi kankantar abin da za a rubuta kenan a rubu in ka aikata mai kyau guda ɗaya a rubuta goma idan kuma tsakaninka da Allah ya yi kyau tsakaninka da bayin Allah ya yi kyau hankalinka ya koma ga Allah zuciyarka ta tsarka ta fuskanci Allah cikin har ibadun Allah tsakaninka da bayin Allah akwai zaman lafiya to sai a ɗaukaka darajarka daga in an rubuta ɗaya in kai ɗaya a baka goma sai ka ci gaba a ce to nan gaba in ka yi ɗaya a baka ɗari bakwai مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء sai rika rubuta maka ɗari bakwai bakwai idan ka ci gaba a cikin gyaran zuciya na fuskantar Allah na kusatar Allah da gyarawa bayin Allah da kyauta musu to sai a kai ka ci gaba ka kai hadisin Abu Huraira wanda yake cewa an tambayi Abu Huraira an ce an ce masa mun ji ka ce ka rawaici wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mumini yakan aikata aiki guda ɗaya a rubuta masa lada dubu sau dubu biyu haka ne yace haka ne manzo Allah ya ce innal mumina la ya'malu amalan wa yuktabu wa yuktabu lahu alfai alfi hasana فلما قال ذلك تلا قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما yace mumin yakan aikata aiki guda ɗaya rubuta masa lada dubu sau dubu biyu wato miliyan biyu kenan akan aiki ɗaya yace da ya faɗa sai ya karanta ayar suratul nisa'i mai cewa inna allaha la yuzlimu misqala zarra Allah baya zalunta baya zalunta bayansa komi kankan kankantar abu ko kama ƙwayar zarra wa in taku hasanatun yudha'ifha in ma ka aikata mai kyau guda ɗaya ya ninninka ta ninninka ta zai yi wa yuti min ladun ajran azima ya baka lada mai yawa idan an wuce nan to sai sai turo jarraba idan mutum ya kai wannan matsayi a jarrabe shi a kai shi course لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتذكرن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور أي تجربرك هلك الدوكيا ne mutuwan masoya ne rashin lafiyan jikinka ne tashin hankali mutane da baka musu komai ba su tashi ta cin mutuncinka su ta bata maka lamarinka ne Allah ce zai jarraba ka in kayi hakuri sai ka ji ya ce maka inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabun mun jarraba shi ta ko ina mun same shi mai hakuri kai madalla da wannan bawa nawa to nan gaba in zan rubuta masa lada inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin nan kam in zan rubuta masa lada zan rubuta ne babu lissafi zan tura masa lada ba lissafi هو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبأسكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة zai turo muku mala'iku masu lura da ku masu kulawa da aikinku wani su alaikum hafaza hatta iza ja ahadakum al-mautu wayannan mala'iku sun dinga bin ku kenan har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku nan ne za su rabu da mutum malamai sun ce waɗansu da rana waɗansu da daddare ne malamai wasu sun ce a'a mala'ikun da suka yi aiki mutum yau ba sa ƙara ko masu aiki su yi masa aiki amma kuma ayar suratu fussilat za ta nuna cewa wa'annan mala'ikun dai ana tare da su domin da aka ce innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla ta innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون mala'iku za su saukar da yawa a gaban mutum mumini in zai mutu a cikin suran mutane masu kyau suna ce karka ji tsoro karka bakin ciki zaka mutu zaka mutu mun zo ne dumin maka albishir da shiga aljanna da kaza kaza su yi ta jawo hankalinsa na komawa hankalinsa zai koma lahira ya saki duniya daga karshe zai ce ni abin da ya dame ni ban san ku ba kun san ni ai muna tare da kai kullum kullum ai muna tare da kai kullum muna tare da kai saboda ayar suratu suratul mu'mini mai cewa mai cewa wal malaikatu tabbuna bi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattabu sabilaka wa qihim azabal jahim to wayannan malaiku kullum idan mutum yana ibadan Allah to banda wanda suke kiwonka banda wanda suke rubuta maka abubuwan da kake aikatawa to za a turo waɗansu ne za su zo su taimaka masu rika nema maka gafara inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yaltamisuna majalisa dhikr kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jahatum bin nahari thumma yab'asukum fi liyuqda ajalun musammi thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza ja'a ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun to sai mutuwa ta zo ajali ya kare to sannan sai a sallai mala'iku masu lura da mutum masu kiyaye mutum shikenan aikinsa na duniya ya kare tawaffathu rusuluna manzannin mu sai su kashe shi wa hum la yufarrituna ka riga dai ka san mala'iku duk aikin da aka sa su ba ba sa yin sakaci da aikin nan da nan za su yi yaf'aluna ma yumarun nan da in an ce su kashe mutum to nan da za su kashe mutum mala'ika mutuwan ya zo daukar ran mutum to idan mumini ne sai sai yayi nadama to gashi an sani in kashe shi to ba komai in ya kashe shi sai mutanen gida sun soma ko kace wallahi sani akai ku yi hakuri sani akai dan san saki dawowa ma sani akai ba komai sani akai dan saki dawowa ma to idan an zo mutuwar mala'iku za su rako shi ainihin mala'ikan mutuwa anan Allah ya ce idan mutum zai mutu mala'ikunmu za su kashe shi to fatu rusula wa la yufarritun a wani wuri yana cewa kul ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa azra'ilu shine zai kashe ku in kwanan ku ya kare a wani wuri kuma yana ce Allah ya tawaffa lanfusa hina mautiha duk lokacin da rayuka suke mutuwa Allah ne yake kashe mutane wayannan kenan a wani wuri yana ce wa qatala dawudu jalut dawudu ya kashe jaluta kaga nan an ce mala'iku ne suke kashe mutum in zai zo mutuwa a wani wuri an ce mala'ika azra'ilu yake kashe mutum in ya zo mutuwa a wani wuri an ce Allah ne ke kashe mutane in za su mutu a wani wuri an ce Dawuda ya kashe Jaluta kaga hudu kenan to kowanne ɗaya ne idan an ce mala'iku ne suke kashe mutum su mataimakan azra'ilun su ne suke ɗaɗɗaure mutum jijiyoyin mutum yadda rai zai zo kusa sai azra'ilu ya cire in an ce azra'ilu ne ke kashe mutane kaji yadda abin ya faru waɗannan masu ɗauri ne masu taimakawa shine mai cire rai in an ce maka Allah ne ke kashewa Azra'il bai da iko cire rai sai Allah ya cire in an ce Dawudu ya kashe Jaluta to wannan wajen yaƙi ne idan idan mai kashewa ya kashe to sai a hukunta masa shine yayi kisa kisan nan in zai kawo lada a rubuta masa lada yayi jihadi kisan nan in zai kawo alhaki a rubuta masa a ce ya kashe mumini zai shiga wuta ya dawwama har har abada wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannamu khalidan fiha to sai a yi masa hukunci na kasabin nan nasa ma jarahatun bin nahiri dinnan da aka ce kuna yin kasabi da rana to sai a yi masa hukuncin kasabin abin da ya aikata duk suna tare ne duk wa ma tashawun illa insha Allah ko menene na Allah ne shi kadai amma akwai asbab
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله موليهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله sannan mutane daga daga mala'ika ya gama aikinsa mutane sun mutu sun maruddu ilallah sai a mai da su wajen Allah wajen jaza'i wajen hisabi kenan maulehumul haq Allah ubangijinsu na gaskiya wannan aya da ayar cikin suratu yunus ba sa sabawa da ayar da take cikin suratu suratul suratul qitali mai cewa zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum wancan aya ta ce ubangiji Allah ubangiji shi ubangijin musulmi ne kafirai ba su da ubangiji ma'anansa ba su bauta masa ba ba su bauta masa ba saboda haka ne ran lahira da yayi kira ce ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanuna in an taso ya ku bayina yau babu jin tsoro ba bakin ciki in an taso gaba da an amsa sai Allah ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun miyagu ban da ku ban kira ku ba ku waru ku miyagu ba da ku nake ku ba bayina bane ku bayin dodo ne ko bayin son zuciya ne ko bayin duniya ne ko bayin shedan ne ban kira ku ku ba bayina bane to kaga shine zalika bi anna la maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah ubangijin musulmi ne muminai kafirai ba su da Allah tunda sun ce ba su da Allah din da suna da shi ai da sun bauta masa sun kadaita shi da da ya faɗa sun yadda to anan kuma ruddu la maulahumul haqq Allah shi ne Ubangijin kowa da kowa komi da komi shi ne Ubangijin komi da komi ko abin ya ƙi ko abin ya so ko abin ya bauta Allah ko bai bauta ba shi abin Allah shi ne Ubangijin abin shi ne haɗa ayoyin kenan za su iya haɗuwa ta nan sun marudu ila ma lahumul haq ala lahul hukum haka yake haka yake Allah shi ne Ubangijin komi da komi shi ne Ubangijin kowa da kowa lahul hukum dukkan hukunci nasa ne kafirin ma ƙahariyar Allah ce ta mai da shi kafiri ba a ganin damansa ba ne huwar ƙahiru fauka ibadihi ƙaharun Allah wato ikonsa ne da rinjayinsa ne ya mai da shi kafiri ya mai da shi kafiri ba a ganin damansa ba ne lahul hukum hukuntawa mutum ya zama kafiri ko ya zama musulmi ko ya zama mumini ko ya zama fasiki ko fajiri ko ya zama dan aljanna ko ya zama dan wuta ko ya zama mutumin kirki ko mutumin baza duk hukuncin lahu yana wurin Allah ne ala lahul hukum wawa asra'ul hasibin in an koma wajensa a lahira nan da nan zai yi hisabi a cikin lokaci lokaci kaɗan dama komai a riga an gama lokaci kaɗan dama komai a riga an gama
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفيه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تطؤون تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين dama shi alkur'ani kullum yana magana akan bisadul mashi'a da bisadul hikima idan mutum ya gane bisadul mashi'a da bisadul hikima sai hankalinsa ya kwanta wato bisadul mashi'a dukkan lamura yadda suke a wurin Allah ba sa canjawa yadda abin yake baya canjawa kuma komai yana faruwa ne akan yadda yake so yadda kaga duniya take nan haka Allah ya so yadda kaga komai yake gudana haka Allah ya so amma bisadul hik wani abu ne daban amma duk a cikin ikon Allah abin yake tafiya to in in ka jance kafirai sun yi kaza za a yi muka za a yi musu kaza sun yi kaza an musu kaza kafirai sun yi kaza sun faɗi kaza sun ce kaza sun yi kaza musulmai sun ce kaza annaba sun ce kaza muminai sun ce kaza za a ba su kaza za a haɗa su daga duk wannan bisadul hikima ake ce masa hukunci wato na ikon Allah na shari'a kenan amma bisadul mashiya yadda Allah ya ga daman nan haka abin yake wato idan ka ga mutum da ƴaƴansa ko da yaransa ko da talakawansa ya ce musu su yi ba su yi ba ya ɓata rai har ya ɗauki bulala ya buge su to abin ya gagare shi ne shi yasa abin ya kai shi ga haka amma shi Allah in ya ce ayi ba ayi ba haka ya ga dama in ya tashi duka yayi dukan ma haka ya ga dama in ya ce ayi aka yi haka ya ga dama ya ba da ladan ma haka ya ga dama in ku ya ɓata ladan da ƙarshe ma haka ya ga dama komi shi a cikin ikonsa komi ba ya canjawa a cikin bisatul mashi'a sai an yi magana an yi magana sai ka ji magana an komo inda aka fara wa ma tasha'una illa in sha Allah inna Allah kana aliman hakima mutane ba su da wani abin da suke da ikon yi komai sai yanda Allah ya ga dama ala lahul hukum wa huwa asrul hasibin qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tatqunu tadarruan wa khufiya ka tambaye su ya rasulullahi ka ce musu za ka shiga wazifa to dai ka tijana qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tatqunu tadarruan wa khufiya ka tambaye su shin wane ne yake kiwon ku a cikin dufan dare dufan dare na cikin ruwa ko na tudu wa yake kiwon ku wato da mutum ya fita ɗakinsa da dare cikin duhun dare ya je wani wuri ba fitila ba komai ya san yadda zai dawo cikin ɗakin nasa wane ne wa ya dawo da shi ya nuna masa inda ɗakinsa yake Allah za ga mutane suna tafiya cikin duhun dare wane ne ke nuna musu hanya Allah za ga masu jirgiro suna yawo cikin teku da daddare wa ke nuna musu hanya Allah za ga masu tukin jirgin sama sun tashi da daddare cikin duhu sun yi sama wai za su tafi wani gari wa ke nuna musu hanya Allah to mai yin wannan aiki shine Allah ba wanda yake iya wannan aiki sai Allah kulga ya musu man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri wa yake kiyaye ku ya nuna muku hanya ya kiyaye ku ya nuna muku hanya daga cikin dufan dare na cikin ruwa ko na tudu ko na sama sai dai Allah shi kadai tad'unahu tadarruan wa khufya idan lokacin neman wani abu ya zo shi kuke neman Allah Allah yadda to Allah yadda Allah ji bakinka Allah ya karba to Allah ya sa Allah ya sa in ana in an ji alheri ana ce to Allah ya sa Allah ya sa in wahala ta zo ku aikace wayo Allah wayo Allah wayo Allah Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wayo Allah wane ne kuke kira Allah shi kadai ne ake wannan ake wannan kira tad'unahu kuna kiransa tadarruan kuna kankantar da kai wa khufiya a bayyane da boye lainan jetana min hazi lanakunanna min shakirin idan wahala ta samu sai ka ji mutane suna ce to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan karon da in Allah ka tsayatar da muka mun gode kai wannan sai da abin da Allah yi in an zo an ce jirgin sama fa ba lafiya to duk wanda yake cikin jirgin ba banda Allah ba abin da yake ambatawa in an ce jirgin ruwa ko ko an ce mota ta saki hanya birki ya ya ya ya, ya kwance ta yi wani waje banda Allah ba abin da yake kira Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah in ka kiyaye daga wannan karon kam Allah sai ka yi tsammanin mutanen nan in Allah ya kiyaye su ba za su sake sabon Allah ba amma in ya kiyaye su sai sake sabon Allah din kuma lainan jetuna min hazihi ya Allah ubangiji mu daga wannan marra in dai ka tsayar da mu jirgin nan namu ya sauka lafiya ko ko motar nan tamu ta tsaya lafiya bata yi bata kashe mu ba ko kuma abin da muke tsoron jirgin ruwa mai tangal tangal din nan Allah ka kiyaye mu har muka sauka muka bar cikin ruwan nan lafiya kai za mu gode Allah mun gode mun gode in kai mana haka da na kunan wallahi za mu zama na shakirina ma'anar shakirina ba godiya da baka ba ba za mu bauta wa kowa ba sai kai kaɗai za mu bauta maka mun ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine godiyan za mu yi maka ibada ba za mu kowa ibada ba sai kai to sai kai tsammanin kamar haka ne amma in an tsaya abinda za fara ma an bato sai ce kai barka barka barka an mance Allah sai barka
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل يا موسى يا رسول الله الله الله شي كدين ينجيكم منها وند تسيرتا muku da a cikin wannan marra shi kadai ne yake da ikon tsirtar da ku ya saukar da jirgin naku lafiya ku sauka lafiya ko ku ya fitar da jirgin ruwan naku lafiya ku sauka lafiya ko ku ya rike motar taku lafiya ku sauka lafiya Allah shi kadai yake da ikon ko ku gobara ta taso Allah ya tsaye ta bata iso gidanka ba duk da Allah ne yake yin wannan wila yunjikum minha daga wannan marra wa min kulli karbin da ma wadansu bakan ciki wanda ba ku san su ba Allah ne yake kiyaye ku su summa antum tushrikun sai dai mamaki sai ya tsayatar da kuɗin sai ku koma kuna hada wani da shi kamar yadda kuka saba bayan ya tsayatar da kuɗin sai ku koma cikin bautan dodonku ko ku koma cikin sabon allahnku ko ku koma cikin mantuwa domin lokacin da ake wannan hali babu wani arifin da ya fi mahajubi sanin allah a lokacin ba abin da yake gani banda allah nan to amma an koma sai a koma cikin hijabi ko a koma cikin sabo ko a koma cikin wani abu Allah Allah Allah Allah Allah Allah kowa ya zama wasili amma da an fito lafiya sai hijabi ya dawo ko kuma sabo ya dawo ko kuma kafirci ya dawo قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس, بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل هو القادر يا رسول الله قياوى دنيا الله شيني القادر ما إيكو على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ينادى إيكو كو كافرا نن ya ɓasa alaikum azaban min fawqikum ya sako muku da azaba ta sama kamar yadda aka yi wa kafirin annabi nuhu fa fatana abwaaba sama bima munhamir ya sako muku duwatsu ta sama wa amtsana alaihim hijaratan min sijil ya ya muku azaba da iri iri ta sama aw min tahti arjulikum ko ko ya muku azaba ta ƙasa kamar yadda fa kullun akhadna bi dhanbi man arsalna alaihi hasiban wa min man man man man man khazathu sayhatu wa min man khasafna bihi larda kamar yadda aka fisge karuna ta ƙasa kamar yadda aka halakar da fir'auna ta ƙasa cikin ruwa duk dai Allah yana da ikon yi muku wannan to lokacin da ubangiji ya kawo waɗannan ayoyi manzon manzon Allah ya ji tsoro da Allah ya faɗi wannan sai manzon Allah ya ga jalalar Allah ci Allah a'udhu bi wajhikal karim Allah ina roƙonka saboda zatinka kada kai haka Allah ina roƙonka saboda zatin kada kai haka kar ka saukar al'umma ta azaba ta sama Allah ina roƙonka kada ka yi haka kar ka saukar wa al'umma ta azaba ta ƙasa kar ka halakar da su ta ƙasa wato azaba kamar yadda kafirai suka ce Allahumma in kana haza huwa al min indika fa amtir lana hijaratan min as-sama'i witina bi azabin alim to tunda annabi yayi roƙo wa ma kana la yu'azzibahu wa anta fihim Allah ba zai mana azaba ba tunda ainur rahmat yana tare da mu irin wannan azabar dai ta sako ta sama ko ta ƙasa Allah ba zai haka ba Allah ya ce ya yarda ba zai azaba ta sama din ba ba zai azaba ta ƙasa din ba wato kisfewa ba za a kisfar da mutane ba aw min tata aljun aw yalbisa kum shiya'an ko kuma in ya ga dama sai ya ya rikitar da sha'aninku ya rikitar da ya rikitar da hankalinku ya sa muku rigar fada da juna wato labisa labisa yal akwai labisa wala labasna alaihim ma yalbisun akwai labisa na ma'aunin daraba shine rikitarwa wato labasa kenan yalbisu wala labasna alaihim ma yalbisuna shine na rikitarwa akwai kuma labisa na babin alima labisa yalbasu masdarinsa ya zama lufsu shi ko wancan masdarinsa ya zama lafsu to Allah zai sa muku rikici a tsakaninku ya sa muku rigunan saɓani da juna a haɗa kafirai su ta faɗa da junansu dukansu kuma kafirai ne a haɗa musulmai su ta faɗa da junansu dukansu kuma musulmi ne a haɗa kafirai da musulmi su ta faɗa da junansu dukansu ƴan adam ne to da annabi ya roƙi cewa wannan ma Allah ya ɗauke wannan Allah ya ce wannan kan na riga na rubuta har alƙalamin ma ya bushe wannan kan na riga na rubuta alƙalami ma har ya riga ya bushe to saboda haka ne kake ganin rikici kullun tsakanin kafirai da kafirai ana ta faɗa da juna wato in an ce al'umman manzon Allah takan kasu kashi biyu ne akwai ummatul di'aya akwai ummatul ijaba dukkan wanda yake cikin ƙwaryar duk duniya gaba ɗaya tun ran da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umman manzon Allah ne idan kafiri ne ummatul di'aya in musulmi ne ummatul ijaba in kafiri ne al'umman manzon Allah wanda suka amsa kiransa in ko musulmi ne al'umman manzon Allah wanda suka amsa kiransa to tun daga aka aiko shi na har tashin duniya mu al'ummarsa ne mu alhamdulillah mu ne ummatul ijaba to tsakanin su ummatul di'ayan wanda su ma ba su zauna lafiya ba kaga waɗannan kullun suna faɗa da juna faɗan Vietnam dukkan su marasa sallah ne suka yi faɗa wani wuri tsakanin musulmi da musulmi ne ake yi faɗa wani wuri tsakanin musulmi da kafiri ne ake yi faɗa wani tsakanin musulmi haɗe da kafirai musulmi haɗe da kafirai ake faɗa da juna tare kamar yadda ya faru shekarun bayan nan kamar shekara uku da suka wuce to irin waɗannan Allah bai karɓi wannan addu'ar ba saboda ganin damansa wato ana nuna wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah abubuwa Allah ya amsa amma wani abin da ya roƙa kamun ya roƙa ma Allah ce wannan kan na riga na rubuta wato wannan addu'ar ta gamu da jalala ta gamu da ikon Allah amma in ko addu'a ta gamu da falala to nan kam ko ka ce saboda albarka annabi sai a baka albarkan wani ma mutum annabi sai a baka ba annabin da kansa ba albarkan wani mutum annabi sai a baka Allah ka bani kaza albarkan wani shikenan sai Allah ya baka an taba yin fari da aka ta yin fari a wata ƙasa aka yi ta roƙon ruwa aka yi ta roƙon ruwa ba a samu ruwa ba sai wani malami ya ce gobe mu shirya mu je zan roƙi Allah duk abin da nake cewa ku rika ce amin kawai Allah zai ba mu ruwa shikenan aka je aka fita roƙon ruwa aka taru yana magana yana magana yana sai aka ji ya ce Allah abin albarkan abin da yake cikin kan nan nawa ka ba mu ruwa shikenan ce mu koma Allah zai ba da ruwa sai ko ruwa ya sako sai mutane suka tambaye shi da Allah menene a cikin kan nan naka ka roƙi Allah saboda shi Allah ya ba da ruwa yace akwai ido na ciki ido na ya ga waliyin Allah Abu Madiyana wanda ya ga Abu Madiyana wasa ne Abu Madiyana wanda in ka ganshi ma Allah zai baka aljanna balle ruwan sama Allah yana da wasu waliyai in ka gansu ma Allah zai baka aljanna zaka mutu musulmi in ya ga dama in ba gamu da jalalar ba in an gamu da jalalar ko sai kai kai mutum Abu Jali ga annabi ga kafirci yana ganin annabi mutu kafiri saboda gamuwa da jalala din to amma ko shedan ya roki Allah in shedan ce rabbi anzirni ila yawmi asun sai ka jalace innaka minal munzari Allah kar ka kashe ni yanzu ka bar ni sai lokacin tashin kiyama ce shikenan na dakata maka amma ba ranar tashin kiyama ba sai kusan tashin kiyama dai to saboda haka jalala kenan قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض يسا muku rigar rikici da saɓani da juna kuna faɗa da juna ba gaira ba dalili to saboda wannan ƙaddarar da da ubangiji yasa shine abin da ya faru kenan zamanin sahabbai lokacin da yan tawaye su kashe na usmanu kashe sai na usmanu radiyallahu anhu sai rikici ya faru sai aka yi baya wa sayyidina ali dama babu saura sai shi to da aka masa baya sai ma'awiya ya ce shi bai yadda ya masa mubaya'a ba sai ya nemi waɗanda sai kashe usmanu ya hukunta su sayyidina ali ya ce to inda kowa bai mini mubaya'a ba yana jiran wannan kamar wanda kake jira yaushe na zama sarkin musulmi balle in yi bincike balle in yi hukunci sai aka yi ta jayayya to wani abu ya jawo mutuwan sahabbai da yawa da mutuwan mutane da yawa irin wannan wannan abin ne wanda Allah ya jarrabi mutane da shi har a tsakanin junansu har tsakanin manya ma amma kuma su dukkansu Allah ya riga musu gafara dukkan su sahabbai Allah ya riga ya yi musu gafara ba wani abin da zai faru Allah ya riga ya yi musu gafara an gama ba abin da zai faru imalu ma shi'tum Allah ya riga ya musu gafara ba abin da zai faru saboda haka amma an nuna mana ne su ma sahabbai ga abubuwan da suka faru tsakanin su Muawiya ya ittihadi ittihadin sa ya zama kuskure an ba shi lada Ali ibn Abi Talib ya ittihadi ittihadin sa ya zama gaskiya an ba shi lada biyu to abubuwan da suka faru kuma Allah ya riga ya yafe to irin waɗannan abubuwa ne wanda rikici da yake faruwa tsakanin musulmi da musulmi har manya ma balle fa tsakanin musulmi da kafiri gashi na faruwa tsakanin kafirai ma da kafirai yalbisa kum shiya'an wa zika ba'dakum ba'sabat ya dandana wa waɗansun ku azabar waɗansu wanda suka fi ƙarfi suka fi makami duka su wahal da waɗanda ba su da ƙarfi ba su da makami unzur kaifa nusarrifu layati ka duba ya rasulullahi yaya yadda muke yin bayanin ayoyi filla filla la'allahum yafqahun ko mutane za su fahimta su gane Allah da ikon Allah su jefar da dodo su daina bauta masa su dogara da Allah makaɗaici su yadda da maganansa su yi imani da kai da ƙur'aninka shine fahimta din وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون amma duk da haka alkur'anin nan mai yin waɗannan bayanai filla filla abin mamaki kai ɗin nan kai ka zo da shi baka iya rubutu baka taɓa yin karatu ba amma yake waɗannan bayanai filla filla abin mamaki wa ka zo bihi qaumuka duk da haka sai mutanen ka suka karyata shi anan dole kenan ai fan a fito da fannul usuli wani irin na imamu shafi wanda ya fitar domin dole a samu amun urida bihil umum khasun urida bihil khusus amun urida bihil khusus khasun urida bihil umum anan an ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq alqur'ani gashi gaskiya ne amma mutanen ka sun karyata shi don Allah in za a ambaci mutanen annabi wa sunan wa zai fara fitowa abubakar Umar, Usman, Ali, sauran danginsa, sauran dukkan muminai sai sun fara fitowa a ƙaumuka sannan sauran ƙaumu su fito. Ko? Su sun ƙaryata? A a subhanallah su ƙaryata ba. A sai ka je wa innahu la zikrul laka wa liqaumika. Wannan alqur'ani daraja ne martaba ne gare ka da jama'arka. Kaga nan ƙaumuka da wancan ƙaumukan ɗaya ne? Don Allah a ce alqur'anin nan martaba ne gare ka, ɗaukaka ne gare ka kai da jama'arka. Don Allah Abu Lahabin yana cikin wannan ɗaukaka? abu jahal yana cikin wanda ɗaukaka to ashe dole a fito da fanni wanda da bambance tsakanin wato zagin kasuwa in sannan a samu amun urida bihil umum khasun urida bihil khusus amun urida bihil khusus khasun urida bihil umum kaga nan an ce alqur'ani gaskiya ne amma mutanen ka sun karyata shi to nan mutanen ka kafirai ake nufi wato amun ne urida bihil khusus a can a zukurufi wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wannan alqur'ani daraja ne daukaka ne gare ka kai da mutanenka can ma'amun ne uri da bil khusus wato wanda suka yi imani da qur'ani ake nufi banda wanda su imani da shi ba amma dukan su kaumuka ne to anan idan ubangiji ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'an ya mutane duk gabaki da Allah ya aiko zuwa gare ku wannan amun ne uri da bil umum ba wanda zai fita ciki da kafiri da musulmi da babba da yaro da mace da namiji kowa da kowa ya shiga cikin yayuwan nasu anan to amma in Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah kaga an kira amun amma urida bil khusus bayi ba sa zuwa sallan juma'a ba za a ce musu komai ba mata ba sa zuwa sallan juma'a ba za a ce musu komai ba baki ba sa zuwa sallan juma'a ba za amma kuma dukkan su amanu ne to haka sai sun kasu kashi hudun nan amun urida bil umum khasun urida bil khusus amun urida bil khusus khasun urida bil umum kamar ya ayyuhan nabiyyu idza dallaktumun nisaa to ya ayyuhan nabiyyu na arsalnaka shahidan khasun urida bil khusus wa kadzaba bi qaumuka huwa al haqq qul lastu alaykum biwakil likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun wa kazzab bi qaumuka alqur'ani dai gaskiya ne amma duk da haka mutanen ka kafiran nan sun kareta shi wa huwa alhaq wa kazzab bi qaumuka huwa alhaq wa kazzab bi qaumuka huwa alhaq shi alqur'ani gaskiya ne amma kafirai mutanen ka din nan sun kareta shi kullastu alaikum bi wakil kace lamarin ku baya hannuna Allah bai sa ni in bi kowa in sa shi zan musulmi dole ba a'a Allah bai sa ni haka ba walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin da Allah ya ga dama sai mai da kowa musulmi to Allah bai sa ni dole in cusa muku imani ba ni ba wakilin ku ne in sa muku imani ba li kulli naba'in mustaqar sauran kowane labari kowane abu yana da lokacin da aka ajiye masa wa min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum abubuwan nan da ake faɗa muku duk wanda ba ku gani ba to lokacinsa ne bai yi ba in lokacinsa ya yi za ku gan shi in a duniya ne in a lahira ne likulli na ba'in mustaqarrun kowane labari kowace magana aka faɗi daga Allah to tana lokacin ta in lokacin ya yi tukuna abu ya faru wa sabba ta'alam da sannu za ku gane da sannu za ku sani
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكر مع القوم الظالمين يا رسول الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا كجمد وأن كافري يخوضون في آياتنا ما سفد مغنغنون بنزا ما سيغا cikin ayoyin mu suna faɗin maganganun banza suna ce ko sihirun ko shi'irun ko kahanatun ko wani abu dai mara kyau to fa'arid anhum ka rabu da su hatta khudu fi hadisin gari kar ka zauna da su kai magana da sai dai sun bar wannan maganar sun koma cikin wata magana fa'arid anhum hatta khudu fi hadisin gari wa in ma yunsiyannaka shaytanu in kuma kana zaune da su suna maganar kamanta fa wai ma yin sayan naka shaitanu fala ta ƙudba da zikire ma alƙawmin zalimin bayan ka tuna to kada ka sake zama da su saboda wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma ta'khudhu fi hadithin ghairi innakum idza misluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ya hana musulmi ya zauna da kafiri yana zagin alkur'ani yana faɗin maganganun banza game da alkur'ani ko game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko game da addini yana suka yana faɗin maganganun banza da kaji wannan magana sai ka tashi in baka da ikon tashi don saboda kuna cikin mota ne baka da iko ka sauka akwai kayan ka ciki ko ko baka da iko ka fita jirgin ruwa ne ko ko baka da iko ka fita in ka tashi za a yi ma sata ko ko wani aikin ka zai ɓaci ko ko abin da kake nema din ya dame ka ba za ka same shi ba to sai ka yi ta haƙuri kai ta hakuri ka kyabin a zuciya kana istighfari ko kana salatin annabi cikin zuciyarka har lokacin da Allah ya raba ka da waɗannan mutane amma in ka zauna da su suna magana kana da ka ce a wannan magana ai sai ku a wannan magana ai sai ku to mutum ya haɗu da su kenan ya zama munafiki su sun zama kafirai to in an yi haka Allah zai tara munafikai da kafirai duka a cikin jahannama jami'an wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina in kaga waɗannan mutane kafirai masu kutsawa a cikin maganganun banza cikin ayoyin mu inji Allah fa'arid anhum ka kauda kai gabarin su hatta khudu fi hadisin ghairi sai sun kutsa cikin wata magana sun bar wannan magana da suke ta sukan addini ko alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ma yansannaka shaytanu in shaydan ya mantar da mutum fala ta kada mutum ya zauna ba da zikire bayan ya tuna ma alqaumiz zalimina tare da waɗannan kafirai azzalumai
hajiya adama ya ta aiko da naira hamsin a mutu addu'a Allah saka da alheri biya bukata lami ya aiko da alƙur'ani Allah saka da alheri suna ta mana kwana limanci kwana zaria ita ma ta aiko da naira ɗari suna da ciki ne a mutu addu'a Allah ya kusa lafiya Allah sauke ta ya ba ta da mai amfani kamfanin zirga-zirga na okada ya aiko da naira dubu alƙur'ani a masa addu'a Allah saka da Allah kiyaye su Allah ba su nasara sai kuma tambaya daga daga sokoto zuwa gare ka Muhammadu bin Mahmud Sokoto zuwa ga shi bayan gaisuwa tare fata alheri. Wannan aya nake so malam yin bayani a kanta. Shin lokacin sauka annabi Musa faɗuwa ya yi suma ko kuwa yaya aka yi kuma shi wannan dutse ya walgaje ne ko kuma yana ne kamar yadda yake. آية بسم فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى سائقا فلما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين wato annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayka Allah ka nuna mini kai mana in ganka wato yana so ya ga Allah cikin ahadiyarsa Allah bai ganuwa cikin ahadiyarsa annabi Muhammadu ma a cikin Ahmad a cikin sai ya shiga cikin Ahmadiyya ne zai gan cikin ahadiyya amma yana cikin Muhammadiyya ba zai gan shi ba sai a cikin sifofi da sunaye sai ya dawo cikin ahmadiyyarsa sannan ya ga Allah cikin ahadiyya amma in in yana cikin muhammadu sai dai ya ga Allah cikin asma wa sifat to sauran dukkan halitta ko dole suna bayan wannan muhammadiyyan ne har annabi Musa to saboda haka da ya nemi ya ga Allah a cikin ahadiyyar Allah Allah ce ba za ka iya ba wala ta karbu mal yatimi banda wannan marayan ba wanda zai iya banda annabi Muhammadu ba wanda zai iya ganin Allah cikin ahadiyyarsa sannan sai ce amma ina so da to shikenan sa ido ka dubi wannan dutse ya sa ido ya dubi dutse kamun wani lokaci dutse ya dandake ya zama gari shi ma ya suma to shikenan da ya farfado sai Allah yake ce masa ka gode wa Allah abinda na baka nan ka gode ya Musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka kum min shakirin ya Musa ai abinda na baka yana da yawa ya Musa na zaɓe ka ka zama manzo ka zama mursali ka zama ɗaya daga cikin ulul ina magana da kai kamar yadda kake magana da mutane ai wannan ai abu ne mai yawa ka gode wa Allah ka gode wa Allah
sai aya ta biyu wadda take a fasara mata ita ce cikin lara mana rahim wa in tusibu hasanatan yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayyi'a yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah wa ma li haula yaqulu la yakaduna yafqahuna haditha wato mutane idan su yahudawa da annabi ya koma lokacin da bala'i ya same su dukiya ta lalace ko gonaki suka lalace abu ya yi muni su ce ai zuwan mutanen nan ne duk ya kawo mana wannan abu to in kuwa alheri ya so ce daga Allah yake ce ka gaya musu ba san Allah bane kul kullum min indillah komi ma daga Allah yake zuwa su mutanen me yasa ba sa fahimta ne ba su da fahimta ba san Allah ma asa ma asabaka min hasanin min Allah ma asabaka min sayyi'atin min nafsik su suke jawowa kansu wannan bala'in da suke jawowa saboda kin annabi da yasa wannan abin ya same su
sai kuma ta tafiya ta zo daga daga sai zuwa gare ka sai zuwa mai yawa mai tarin yawa kwarai Allah ya ja kwanakinka Allah ya ƙara maka fahimta Allah ya ƙara maka nasara bayan haka dalilin aiko maka da wannan takarda shine saboda ni dai ina mai godiya ga Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a da da Allah ya sa na bar hanyar izala na dawo hanyar ɗariƙa saboda haka ina roƙon malam ya mini addu'a Allah ya tabbatar da ni akan wannan hanya tara ta goma sha hudu ina bin wancan hanya da ta ibada amma yanzu na dawo cikin ɗariƙar tijaniya ina roƙon malam min bayan a yi mini addu'a Allah ya tabbatar da ni akan Allah tabbatar da mu cikin hanyar Allah hanyar keki Allah ya kiyaye mu hanyoyi duka hanyoyin bata Allah ya kiyaye mu dukkan hanyoyin bata Allah ya kiyaye mu Allah ya sanya mu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
kuma ina ina shirin insha Allah ina nan ina shirin kawo malam ziyara har gida Allah kawo ka lafiya
a walu daga Nasadam Husaini ba ka san ba Yahude da Sarawan Jos ina ba Allah saka lafiya Allah kawo ka lafiya na samu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bi addu'o'in Allah ba mu lafiya da zaman lafiya akwai bismillah to daga Muhammadu Sani Fari Abubakar mutum biyu cikin jihar Taraba zuwa ga shehi bayan gaisuwa mai yawa da fatan ina fatan Allah ya kara maka lafiya bayan haka ina da kwan shehi ya mana bayani akan ahlul kitabi shin har da kiristocin nan namu su ma ahlul kitabi ne amma su gano ko ya lamarin yake to su ainihin ahlul kitabi dai asalin ahlul kitabi yahudu ne da nasara babu annabin da Allah ya aiko shi zuwa ga duk duniya gaba daya kan dukkan kabilun duniya sai annabi Muhammad shi kadai amma su ainihin yahudu an aiki annabi Musa wajen bani Isra'ila ne annabi Isa ma haka ya fara wa qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullah ilaikum shi manzon bani Isra'ila ne amma ayar take cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd wa may tawallu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al zalimin to wannan ayar take cewa duk wanda ya riki ba yahude da manasare ya zama su to ya zama su din saboda haka su wannan kabilu da suka riki nasara suka zama su sai suka zama su din sai muna musu mu'amala da ahlul kitabi amma su ba ahlul kitabi ne amma muna musu mu'amala da ahlul kitabi tunda yake su sun sun yi muwalati da ahlul kitabi sun ce sun karbi addinin su saboda haka ne suka zama kaman ahlul kitabi ya wallahi shi ya kware wannan takarda yana cewa wai malami ya ce musu idan suka yi sahur suka kwanta to ba su da azumi ba gaskiya wannan malamin ba malami bane in sun yi in sun yi sahur da sauran lokaci in sun yi sahur kaman awa kamar karfe hudu suna iya yin bacci awa gudu din sai muna musu mu'amala da ahlul kitabi masu ba ahlul kitabi ne amma muna musu mu'amala da ahlul kitabi tunda yake su sun sun yi muwalati da ahlul kitabi sun ce sun karbi addinin su saboda haka